الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس بها وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ومن يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن مثلا فلا تكفر ويتألمون منهما ما يفرقون به بين الميت والعزي وما هم بباين به من أهله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالأبرار الطلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداد العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai duka ikonsa da nufinsa da ya tsara da nuna mana wannan rana ta juma'a tara ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan babban masallaci na juma'a da inda ka sai da shi ya saka wannan karatu muna kara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara kusanta shi da annabi Muhammad mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka in ba manta ba muna wannan sura surar barra kuma mun kwana akan wannan ayar da muka karanta shi dama kan shugabani إن الله سبحانه وتعالى يسير واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إلا شيء شيطان سنة بيبيا أكم ملك أنه على سليمان عليه السلام. سنة بيبيا وما كفر سليمان أنه على سليمان عليه الصلاة والسلام في خلق سليمان ولكن الشياطين كفروا سيدي كانوا يتكافوا في الأرض يعلمون الناس السحر سنة قولة المتعليك أنت ولم آية كاسو كلمة كم يهودا نجاة من أهل محمد سليمان عليه الصلاة والسلام النبي الله سليمان الله سبحانه وتعالى يقول مشي aljanu ya hore mushi mutane ya hore mushi tsuntsaye bishiyoyi duka har iska Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mu Allah dan haka yana duk abubuwa dake da dake to bayan shudewa annabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam sai shi dan ya zamiyo ya zo ya samu wasu da ciki yace bana nuna muku wani kursi wanda annabin Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam da shi aiki ba ina fata mun dan lokacin da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yayi mulki yayi annabta lokacin masu sihiri su ne suka fi yawa dan haka da ya so sai bambata wannan abin ta karfe ta kwakwace wanda aka kona wanda aka haɗa ƙasa aka rufe to bayan shi da yawan shi ne sai shi ɗan ya zo ce bari ya nuna musu shi ne ya ya nuna musu wani ko suka haka sai suka ɗauko ya ce to ai duka yadda annabi suleiman ya yi mulki akan yana nan a cikin wannan abubuwan da yake cikin wannan wannan kuɗi to kuma da abin da ya tattara abin da wannan kuɗi ya tattara gaba daya shi ne sihiri da sauran abubuwa da suka ji suka fi sai suka ce a to ai annabin Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ya zama ba yana kan yaji ba ke ina ba ta amfani to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wata tabbata ma ta kudi ya ina alamu sai ga shi kanu suna bibiya abin da yawa kana kan mulkin annabin Allah Sulaiman alaihi salatu وما كفر سليمان لم سليمان عليه الصلاة والسلام يكفر ولكن الشياطين إلي شيطانون كفروا سنة كتابوا يا أبي كتابوا يعلمون الناس السحر سنا قويا مدة سحر in ce wannan an samu suna koya wa mutane fiye wa ma munzila alamar aini haka nan ba a saukar ma waɗannan mala'iku guda biyu ba wanda suke ibadi da a garin bajiya ba a saukar musu da wani abu ya zama a ce wannan a saukar musu da fili ba haruta wa maruta su ne haruta wa maruta shi ne malaman sun ta magana a kan wannan an ta magana an fahimta an ce kamar da ya zo Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Mas'ud, Allah ya ba wa musu yadda, sai an samu da gari su. Ina mata an gani. A lokacin su mala'iku ne guda biyu. To suna sama sai su dinga ganin irin aikin da mu bayi muke aikatawa na munanan aiki wanda ake tafiya da su sai suna mamaki kamar yadda ya zo a wancan ruwa ina ba ta amfani ba sai suna mamaki yadda abin ya zama mutane suke aikata wannan abu mummunan abu haka sai aka ce Allah wai Allah subhanahu ta'ala sai ce ai saboda mun sa musu sha'awa ne sha'awar nan da aka sa musu shi yasa suke aikata aikin nuna Allah sai suka ce ai su Allah subhanahu ta'ala sai ce ko kuma da za a awata muku wannan za ku yi abin da ya fi wannan aiki ina ba ta amfani wannan ya zo a tafsirai da dama an kawo wannan a bayanin da nake magana a shi an gane ko to hakan da ya faru sai suka ce a ya ubangiji mu yanzu yadda muka sanka ya za a yi ma'aikata wani aiki mummuna Allah ya ce zai faru in aka samu irin sha'awa irin nasu shi ne sai aka sauko da su ƙasa nan da aka sauko da su ƙasa ana sauko da su ƙasa abin da suka fara haɗuwa sai suka haɗu da wata yarinya kyakkyawa kyakkyawa yana ba ta hankali da suka haɗu da ita sai suka neme ta da nufin yi lalata da ita sai ta ce ina ba za ta yi ba ta amince ba ba ta amince ba ni da sharadi sharadi ta ɗauki da ko zai zama sun shakiya ina ba ta amfani da ko ya zama sun tauce sun saba ma Allah irin waɗannan shirkan suka saba sai suka ce su ba za su yi kone ba suna jin tsoron Allah suka je suka dawo ta je ce tana sai suka ce ko abin da za a yi bari su duba wanda ya dan fi sauki sauki wanda ya dan fi sauki sauki shi da suna ganin cewa idan suka sha giya to shi ne ya fi dan dama dama so a fatan yanda kamar yadda yanzu ina fatan an fahimta abin da yasa nike faɗan haka saboda wasu malamai su kuma ba a wannan sashin suka tafi ba amma aiki ne ilimi ne kowane zai hawa to shi ke nan wace suka je suka sha giyan da suka sha giyan sai suka aikata duk abin da ta lissafa musu sun sha giya suka suka yi kisa suka kashe rai sun sha giya suka aikata zina sun sha giya duk waɗannan manyan kaba'irar zai suka aikata ina fata an fahimta to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma unzila alama kai ba saukar wajinan malaiku bi ba da garin ba da ba aruta wa ma wa ma yu'addimani min ahad ba za su koya ba wani ɗaya daga cikin sihiri ba a tare koda har sai sun ce ina ma na adabina da sai su fitina lallai su fitina wasu malamai kuma suka ce a'a wasu mutane ne aka yi su biyu irin su sai suka keɓantar da kansu ganin suna ganin cewa su masu tsarki ne a garin Babila sunan ɗaya haruta ɗaya sunan shi maruta su a ganinsu suna mamaki yadda za a yi a ce mutane suna aikata mummunan aiki saboda sun riga sun kawatar mata kansu cewa su shi ne yi wasu malamai suka ce ba mala'iku bane dan mala'iku su suna nan layi suna laha ma'ama dan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya kawata musu irin abin da wa'annan suke aike suke aikata mummunan aiki su ma sai aka sa musu shi a cikin zuciyarsu wajen aikatawa wasu malamai sai suka tafi shi ne sai suka fassara ba malakai ne bane wa ma unzila ala wa ma unzila ala malikai mali ina ba ta hankali ba me muka ya zo da wasali sama sai zo da wasali sama wa ma unzila ala malikai ba malakai ba suka ce ai masu mulki ne guda ne wato sarakuna ne ba malaiku ba wasu malamai kuma suka ce a'a su ne wa'innan da suke nan da suke wato ganin da ake musu da sarki har ake musu irin kiran mala'iku ana ce musu irin ake sannu mala'iku din nan wato mutanen gari ne suka sa musu suna shi kuma Allah subhanahu wataala sai yi magana da yaran da mutanen suke ina ba ta an fahimta kaga ai Allah subhanahu wataala ina ga mana wala tudiru wa turata wala wala ya kusa wa ya kuka wa na karako ai kaga mutanen gari ne suka sa ya kuka ya busa ko nasara amma da alqur'ani ya zo zai mana bayani sai ya bayani ga irin yaran da mutanen suke ambata wannan wasu malamai sai suka ce mutanen gari ne da yadda suke har suke kiransu da mala'iku shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗannan masu suna mala'iku din ba ainihin mala'iku ne wanda suke ke mace a wajen ubangiji ba wasu malamai abin da suka ɗauka ke ina ba su amfani da to kun yi ala ayi halin dai ubangiji a haka ya faɗa kuma wannan abin da na faɗa na mala'iku kamar yadda na kawo ana jingina shi in ka duba tafsirai da yawa za ka gani Abdullahi bin Abbas ya kawo, Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Mas'ud, waɗannan manya-manyan shekudin a cikin ilimi sun kawo cewa mala'iku ne aka sauko da su daga sama, amma aka canza su suka koma masu abu irin namu, sha'awa da sauran irin wani. Ina ba ala fahimta, Allah ta'ala ala wa'ala. Shi sai ka ji Allah subhanahu ta'ala shi ne ba a saukar musu da wani abu ba ba a saukar musu da wani wahayi ba su ma ba ga abin da suke cewa wa ma yu'allimani min ahadi ba za su koyar da wani mutum daya ba hatta ya kula sai ka ci da su ina ina ma na hannu da ina da ce su bi ina wala da kuru kada ku zama kun fasi irin wato kada ku yi sihiri gan sihiri zai kai ka kafirci تعلمون منه ما يوحكم به بين الفرد والزوج sai ga shi wanda an nuna suna sanar da ni da kuma a cikin wannan ayyuka da suke aikatawa abin da suke yi ma yi kwakwar kura abin da yake raba biki a cikin bayyana marki wasu tsakanin mace da namiji a cikin da za a na ba da akwai shi zihiri gaskiya ne akwai shi ba za a ce babu ba akwai shi ina ba da akwai da dan ya zo a hadisin sai da Aisha Allah ya kara masa yarda da ake magana lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fishi mun yi bayani shi a bara da muka zo fassarar surar falaki da surar linnaji ina ba ta an fahimta kuma ba wanda ya wuce a yi mishi fihi ba wanda ya wuce amma me yin sihiri sihiri haramun ne kafirci shi gaba daya a kasa mutum ya yi don ya raba mutum da wani abu kamar yanzu yadda ka ji ana yi suna aikatawa ne abin da zai raba ma'aikar hukku na bayanin mar'i wa sauci haramun da wani da me yi da wanda ya sa yi ina fata an fahimta shi yasa duk wanda yake ya zama aikin shi aikata a zo a same shi ne ya yi ma wani sharri to sharrin sai ta dawo shi duk ne in ba ta same shi ba to za ta samu ‘ya'yan shi shi yasa ko ka san mutum yana yi ba kai karfe yi shi abin da ake yi sai kai ka neman tsari an fahimta ko shi neman tsari wajibi ne ka neman tsari ka neman kiyayewar ubangiji shi yasa kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tasbihin da yake safi akwai tasbihin da yake da yamma domin neman tsari da mugayen mutane da mugayen aljihun. Na wata akwai, da ku shi, amma akwai shi tabbas kuma ana yi, kuma yana yi. Sihiri ba? Ƙwarar da gaske. Allah bai kare. Allah shi kare. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ce ni ke gaya mana. Wa mahu sunan nan fa bi zarrina ahadin lillahi min Allah ko me sihiri ya yi sihiri ba zai cutar da kowa da komai ba sai da Allah subhanahu wataala ya so ya zama shine salfiyar cutarwa ko da yake yin sai da izinin Allah Allah subhanahu wataala ya so sai ya ba mutum ya haram mutum dawa sai ya sani ina ba ta amfani sai ka sani wani ya zo ya ce maka shi ga matsalar shi kaiwa kai kazani ko na wani zan biya ka ko na wani faɗafin da suke su shi ne kawai a fatar da wani haka za ta je a fatar da wani ko a raba shi da kaza a sa shi ya kaza to idan kai da abin da za ka yi sai ya dawo maka ta sharri kenan Allah shi kare mu kamar yadda in kana alhairi alhairi zai da maka ko kanka ko yayanka ko yayan yayanka in kuma sharri mutum yake sharrin zai da shi ko kanshi ko yayan yayan shi ba abin da zai hana shi ke sa musa alheri ina fata an fahimta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ba za su iya cutar da kowa da wannan irin ba illa su ne na zafi wa yata'allamuna ma yuqulu kuma su sun san abin nan da suke yi ba zai cutar da su ba ba zai cutar da ba zai zama ya musu amfani ya cutar da duk wanda aka yi shi a lahira ko da ka cutar da shi a duniya a lahira ya zai da rama wala yin ma'aru kai kuma mai sihirin ba zai amfani ka da komai ba wala kada alim Allah subhanahu wataala ya ce da zai hakika sun san da manishtarahu ma da hukumar ajiyar yadda suka zama wanda ya rike hanya wato wanda ya rike hanya mummuna ya sani ma da mun bil akhirati mukam bai da wani rabo a lahira duk wanda ya rike mummuna hanya ina ba ta amfani wa qad adu wallahi tallahi sun sani laman sharahu duk wanda ya rike wata mummuna hanya ma da mun bil da yin nasiha ba shi da wata hukumar san da ta rai Allah duk za ka gama yi kuma duk ka gama in ka ce lalima kuma magana ya kare Allah shi kare wanda yi da an sharu Allah ba mu ta rai ke tir da mummunan aiki da suke yi suke aikata an kusan kauna su duk da wannan laukanu ya alamu kuma Allah ce ka sun sani duk wanda zai yi mummunan abu ya san mummunan duk wanda zai zo ce maka karaba karaba wani duk wannan ina ba da hankali kai da kai da shi da duk kusan abu da za a yi mummuna ba ka isa ka hana da cin azumin shi ba ba ka isa a rabon shi ka hana shi ba to ne ne ne me ya tsare maka ina ba ta hankali lokacin da kake ganin saboda wani ne ya sa ban samun kaza sai Allah ya kauda wani sai kuma ya kawo ni sai kuma a ga kiyaye a ga shi ne an fahimta mun rike a wai lokacin da kake ganin asibitin ka wani ne ya kare ana nan ana nan wata rana za a kauda wani ne in a aiki ne zama bashi in a rayuwa ne zama an dauki rashi gaba daya to sai kuma daga nan kuma kai kuma ka shiga wani sabon masifa bala'i kenan ya dinga bibiyar ka saboda kai kana ganin cewa wani na iya yi sai Allah ya dauki tunda abin da za a yi sai Allah ya kawo wani shi ma ka kulla da shi kenan ka dinga ganin shi ke tare maka shi ko ba wanda yake sai ana ka ba wanda yake ba sai abin da Allah ya tsara maka kuma abin da Allah ya tsara maka ba zai wuce ba ko ana musu ko ana shawo sai ya zo to shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya mana to kulli da ka shi sihiri kamar yadda muka faɗa amma manzon Allah ma balle kai balle ni ina fata an fahimta ai mun kawo hadisin sai da Aisha da ta kawo na maganar da bibi ne ko wanda shine ya zo yayin mu Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri sai da ya zama ya daure sihirin ya ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai hadisi wani lokaci sai in ga kamar ina wani aiki wanda kuma in da farkawa shi ne wato abarci ya hana shi kuma ko kusa da iyalin shi ya yi tsirin da ya hana manzon Allah ma kusa da iyalin ba wannan ke nan ba wanda mala'iku ne suke gadi ne balle kai balle ni ina ba ta hankali amma a nema kariya wannan kuma ba laifi ba ina ba ta hankali ba laifi ba ne Allah ya kare sai Allah ya yi ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ce wallau annahum ina ma su ashabu sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da littafin Al-Qur'ani ولو أنهم آمنوا واتقوا سكنتي لولا سكنت هوا لمصوبة من الله فكل ما لا من عند الله يوم خير شيء لو كانوا يعلمون إلى ما الله إلى ما في أمر يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قوم بكم لا تقولوا راجنا kada ku dinga cewa rajina idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi ko yana musu karatu in suka zo sai su ce rajina wato ya ta saurara mana manzur na ce saurara mana to shi ra'ina yana da fuskoki guda biyu akwai fuskan da yake ɗaukan saurara mana ina fata an fahimta akwai kuma ɗaya fuskan da su kuma yahudawa da yahudanci in aka ce ra'ina ana nufin mutuwa ko rashin lafiya wato wani mummunan abu ne shi ake nufi da ra'ina da aka sahabbai suka ce su suna nufin a saurara musu ne su kuma yahudawa suna nufin zaki yi suna zaki manzan Allah ina ba ta amfani da da aka su ma sai su zo sai su ce ra'ina amma su manufansu zagin manzan Allah ya zace ya ayyuhal ladina amanu ya koyi da kuka imani la ta qulu ra'ina kada ku ce ra'ina saurara wa qulu kullu da cewa unsurna ya ka kawo kalmar da ba ta da mu'min shira unsurna ita kadai ne ma'anar kadai ne kawai ba ta da ma'ana ba wani unsurna saurara mana ba ta da wani ma'ana da za a ɗauke ta a larabci a ce an juya da ba saboda fasaha na alƙur'ani sai aka ɗauko kalma ɗaya cilo mai ma'ana ɗaya cilo mai manufa ɗaya ba wani abu da kuma za a wa ƙoro mu zurna wasu ma kuma mu saurara wani kafiri na azabu na ne lalle kafirai suna da azaba azaba ne na daɗi Allah shi kare na'am ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من ويل من ربكم والله يقتد برحمته من يشاء والله ذو بلد العزيز ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم باسا سو باسا سو إلى باسا أمريكا أفسر لي أقول تحديد a fassara ba a karatun ba ina ba ta an fahimta ma yuwaddul ladina kafaru min ahli kitabi man da suka kafirce daga cikin ahli kitabi da mushrikai an yunzala alaikum min hayy ba sa kaunar su da an saukar muku da wahayi ko wani abu da alhayi min rabbikum da gurin wallahu shi ubangiji ya tasu bi rahmati yana kefa wanda ya so da rahama kamar ya sha wanda ya wannan su falalin aji ubangiji ma abincin falalan kuma falalan da girma Allah ya ba da haka ubangiji yana kima wanda ya so ne ya ba shi alhairi da ya so a lokacin da ya so a inda ya so ba tare da shawara da kowa ba haka Allah ne da abin da kada zai ba bawa ba wanda ake shawara da shi ina ba ta an fahimta ba zai shawara da kai ba wanda ma za a ban ba za a yi shawara da shi ba sai dai abin shi kawai yana aikata ne sai ya aikata sannan za a gani. Allah ina fara ina fata an fahimta. Da abin da ya ga dama shi ke aikata. To su ba sa buri ba sa son su ga wani abin alhaili ya zo kan mu. To ba shi ko yana keɓe wanda ya so ne da rahaman shi. Nan malamai zai suka ce hatta su bi rahmatihi ma'ana annabta kenan. Man yasha'u da gaske wallahu zu faradin aziz kuma ubangiji ba cin farada ne azim mai girma Allah ya mana sai Allah ya ما ننفق من آية أو ننزيها نأتي بغير منها نأتي بغير منها ومثلها لم تعلم أن لا على كل شيء قدير ما نمسح من آية بما شافوا آية أو نمسحها أو نمسحها ko mu jinkirta ta ina ba ta hankali da ba ma shafewa ko mu jinkirtar da ita na ci da khairin da ba sai sai mun zo da wanda tafi da alhayi aw misliha ko kuma mu zo da kamanta kwatan kwacinta ina ba ta hankali da ko mu zo da kwatan kwacinta alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin ba ku san cewa anna Allah shi ubangiji ala kulli shay'in qadir ne yi ko ne akan komai da komai ba san haka ba ina ba ta hankali an maida raddi ne zuwa mai huda in ce to ai maganan ba yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza gobe ya ce kaza yau ya ce to mu ma mun rasa wanne ne zamu zamu dauka ina ba ta amfani shi ne aka mayar musu ta hanya aka bar musu ta amsa ma nan sa min ayati a wani ayar kuma kaji ubangiji yana cewa wa idza qaddalna ayatan makana ayati wallahu a'lamu bima yunasab shi ubangiji shi yasa abin da yake saukarwa muka ga mun sanar da wata aya muka ko da wata jiki mu ɗauko wata musa da zama makwatan mutunta ina fata an fahimta shi yasa Allah sai ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kul ma yakunu li an ufajilahu min tilqa'i nafsi bi yuwa ba zai yiwu ba ce ni in canza aya ko jan san raina a ba zai yiwu ina fata an fahimta shi yasa shi shafa aya yana kullowa akan abubuwa ko guda ya zama an shafa ayan amma hukuncin ayan na nan amma ba ayan amma hukuncin na nan ko kuma ya zama an shafa hukuncin amma ayan na nan hukuncin da ayan ta tsosa ba a amfani da shi amma ayan tana ko kuma ya zama an shafa ayan an ɗauke ta ba a kawo wata ba sai dai a kawo wata irinta ba wannan ayan ba wata ce wanda za ta zama hukuncin wannan ayan wannan ayan da aka kawo shi ba yana daidai da hukuncin abu daidai ina ba ta an fahimta da haka shi ne Allah subhanahu wataala yake shafa ayan a lokacin da ya so a yi na ji bi khairin mina aw musila alam ta'lam shin ba kusan cewa anna Allah ubangiji ala kulli shay'in kadir shine iko ne akan komai da komai ba sai Allah ya ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا أم نصير تعلم شيء كفر سوى أن الله الذي أخرجه له ملك السماوات والأرض ملك السماوات سيدك ناشي يقول سنة عن ناشي ناشي وما لكم من دون الله من ولي وسني فا با كل ولي مجلسي من دون الله وأنت با الله من ولي وأنت زي مجلسي ولا نسير وكما زي زما فكري ba duk wanda ya je lahira ba la ilaha illallah to ba shi da wani wani da zai tafice shi ba shi ba shi da wanda zai taimake shi ba in ka ga ana ceto to ka je lahira ne da za- da da zunubai ba kafirci ba sai Allah ce أم تريدون أن تجعلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan ayat ta sauka ne a irin tambayoyi da kafiran Makka suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wata'ala ya ce am turiduna shin kuna nufin ne an tasalu rasulakum ku dinga tambayan manzon nan kama su ne da Musa bin Qab kamar yadda mutanen annabi Allah Musa alaihi salatu wasalam suke tambayar manzon Allah suke tambayar annabi Musa gabanin zuwa manzon Allah man ya tabbatar da kufar da imani kaga duk wanda ya canza imani da kafirci faqad dalla faqad dalla sawa'a sabi lalle wannan ya fata hanya bacewa ne nisa ina ba ta amfani da su yahuda za ka ji suna tambayan suna ma'annabu annabin Allah Musa a gidan ya tambaya wa qalu lam nu'mina laka hatta tasja'na lana min al-ardi yanbu'a haka a faran maka suka zo suna farin manzo Allah ba za mu yi imani da kai ba har sai ka yanke ta mana kasa a ran ba ya zama korafai su ne za mu zama muna imani sannan mu yi imani da kai ina ba ta an fahimta Mm. to kuma haka za ka je suna ma annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam irin wannan tambaya ودخول النار فقد يرسلنا من ماء مثل الارض من ظاهرها ومسكها وكسفانها وهجومها وعدسها وكسلها وبعد فكر التنبيه لهم ina ba ta amfani to Allah shi ne za ku zo kuna annabin irin wannan tambayar da su suke yi ina ba ta amfani kaga an kirkar da su wajen annabin Allah wajen fir'auna a hanya ta zo suna cewa inda an لنا إلها كم إلها كما له آلهة سنة مرة عن الله كما يوزن كما سبوك الله الله وشين الله سبحانه وتعالى يسير أم تريدنا شو كنا لكي نزل زما بل كون زما عن إذا إن يزم كون تو ينا دا معنى شدا نجل يزو أف بل تريدون أن تسأل رسولكم كما سئل موسى ina barkan ku wai ku kuna nufin ku zama kuna tambayar manzon nan naku ne kamar yadda mutane a kan Musa suke tambayar shi ne ko da gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da kufa duk wanda ya san da kafirci imani da imani ya dauko kafirci ya zama ta shi ba bakar da sawa wannan ya bar hanya hanya ce wani ne sai Allah ya ce ود كثير من أهل الكتاب ولو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واستووا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير wadda kasiran min ahlul kitabi mafi yawa daga cikin mazuwa littafi suna nan suna nufin lafi lau ina ma a ce yurdunakum min ba'di iman su mai da ku bayan kun yi imani ku fara ku zama kafirai hasada saboda hasada kawai suna nan suna nufin ina ma su mai da ku kafirai bayan kun yi imani min yi da an kusurin suna nan suna kulla wannan a cikin zukatansu ne ba ni ma ta bayyana rahul am bayan kuma ta tabbata cewa hanyar da kuke kai ita ce hanya na gaskiya ita ne sun kudu suna damina bayan sun gane hanyar da kuke ita ce hanya na gaskiya wa abu Allah subhanahu wa ta'ala ce ku musu akwa wa sabu ku yafi a kayan sirrawa wa hamdi har Allah ya zo da al'amarin shi an ce wannan ayar ita an shafa hukuncinta da aka zo da ayan yaki ina fata mu rinda nan kun da Allah subhanahu ta'ala ce fa'fu an fa'fu qiyafi musu wa fa'fu musu abuwa qiyafi musu malamai suka ce yanzu wannan hukuncin ba a yi shi inda aka ba da umarnin cewa a fito a yaki ya yadda Allah ya wuri inna Allah shi wani ala kulli shay'in qadir shi ne iko ne ba akan komai akan kowa da kowa sai Allah ya ce واجبوا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من غير تجدوا إلا الله إن الله بما تعملون بصير.
Allah ya ce wa aqimu salata ku bidda sallah wa atu zakata ku ba da sallah inda ana cin wurin sallah da zakka. wannan suna da cikin muhimman al'amura cikin addinin musulunci bayan kalmar shahada ba wani abin da yake sallah bayan kalmar shahada ba abin da yake sallah shi sallah ana yin shi ne a kullum so biyar da shi sai yana da muhimmanci a cikin wato zakat wa ma tukadimu li anfusikum min khair duk abin da kuka gabatar ma kawunan ku na alhaji da tudu za ku same shi za ku samu ladan za ku samu na inda Allah ya wuri ku inda Allah ya zai shi ko jiri bi ma ta amalu na basira akan abubuwan da kuke aikatawa yana gani ba abin da yake gudanar shi in ka shiga kasan aka Allah yana da sanda sai Allah ya ce وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وكانوا بيجا كتنا سوى سؤال الكتاب جدا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا فهو الذي يشجع الجنة يوم يوم يهودي أو نصارى أو يوم نصارى ina ba ta an fahimta an ce ba wai sun faɗa a tare daban-daban ne suka faɗa da yahudawan madina da kuma nasaran najara sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kaddama ta kauri sai rikici yahuda suna cewa ba ni shiga aljanna sai yau nasara suna cewa ba ni shiga aljanna sai nasara to shi ne Allah subhanahu wataala sai ya haɗa maganar nasu gaba daya an gani wa qalu sai suna cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama yahudi aw nasara ko ya zama nasara shi da ka amma yau Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan wannan kawai da yanayin da ne kawai da darajar su kulka ya musu hatu qur'anan ku zo da hujjoji ku mun mutum ba shi inda da suke kuke cewa ba ni shiga aljanna sai da yahudi inda da suke kuke faɗi ba ni shiga aljanna sai yau na rana to ku zo da hujja mu yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa za mu shiga aljanna ai muna da hujjar da za mu shiga aljanna ko in allazina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatin fi dawsin zalala adani duk wanda ya yi kwarai yana da hujjar da ne lalle na aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yamin da za su shiga aljanna ba da hadin tabi wa da hadin ilahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba aljanna rabo ya raba aljanna ta inda ya sha bambam da kowa ke yadda ka kai algata malam ba ka isa ka cewa na dan aljanna ba sai dai ka ce yana aiki aiki irin na yin aljanna ko amma shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaka ne duk wanda ya ba aljanna ka ji akwai wanda yau aka ce an yi rikin an janye duka sun tabbata yin aljanna to kaga ai akwai hujja hujja bayyananniya muna da hujja mu ce sayyidina Abubakar dan aljanna ne sayyidina Umar dan aljanna sayyidina Usman dan aljanna sayyidina Ali karramallahu wajhahu dan aljanna duka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba da aljanna gaba daya wannan kana da hujja a ina ka samu a hadisin mun kana da hujja cewa yan badar yan aljanna ne yan hudu yan aljanna ne yan bai akar ruwa yan aljanna ne annabi sai ya ce ma dukkan mu yan aljanna ne dukkan ku za mu shiga aljanna illa man aba sai wanda ya yi haka annabi ya fara wani ne zai ta su ka tambaye shi ya ce wanda ya ki ban abin da na zo da shi kaga kana da hujja ina fata an fahimta to su da suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce ba mai shiga aljanna sun ce suna faɗi ne da da da rayayen su da zaton su to su kawo hujja ba kun hatu qur'anan ku zo da hujja in kun tsaka ne da kun zama ku ba sai Allah ya فلا من أظلم وجهه لله وهو موسم فله أجره عند ربه ولا خوف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون bana Allah ya ce ba haka bane ba haka abun yake ba ba haka bane kaga su sun faɗa na yi saboda ba ku da Allah ya ce ba haka bane abin yadda yake man aslama wajen abu lillah wanda ya yi ta fuskar shi gaba ɗaya ne da al'amarin shi gaba ɗaya wurin ubangiji kun san ubangiji ana maganar fuska ne saboda fuska yana da muhimmanci ya fi komai muhimmanci a cikin nan fuska ya fi komai muhimmanci duk wani abu mai tsada an tattara shi a wannan department din na fuska ido hanci baki kullu ko to sai a ce fuska ko ana nufin aka ce fuska ya shafi duk abin da ya shafi dan adam domin dan adam din gaba daya an tattara shi an sa shi a fuskar shi man aslama wajahu lillah wanda yi ga fuskar shi ya koma ya tattara komai ya koma a ubangiji wa huwa muhsin kuma gashi na da kyautatawa yana da kadai ta Allah wannan kuma da wani da wannan yana da ladan da cikakkiya a wurin ubangiji kuma wala mun alaihi babu zuwa a wurin kira na kiyama a ranar mutuwa wala mun yi hazarin babu da cikin kira na kiyama kai dai ranar lahira ranar daukar rai ana jin ta ina ba ta hankali ta shi yasa komai ubangiji ya aje mana aya kuma ya aje aya dan adam da yawa za su da lokacin da ya zo duniya kowa yana kuka ne yana da amina munna amma shi zai zo na kuka har an ma bai yi kuka ba akwai alamar tambaya ko sai ya faɗo bai yi kuka ba wato wai ana son yanzu yana kuka ke wannan ya cika abin da ake nema ke to yanzu kuma za ka ji dangin uwa da dangin uban ana munna ai an samu karuwa an sauka ko ko ba ka bane wannan yana daga cikin bambancin ɗaki nan da ɗan shi da za a yi munna har a gaya ma yan uwa an samu karuwa kun har a kira a yi taron suna a tabbatar da cewa wani kwaba shi ke bane hali ina ba ta amfani da ta da ba da samun shi inda zai fito siyasa wata rana tun da ba abin da ake yarda da siyasa mai magana ya san yana faɗin ƙarya masu sauraron masu san ƙarya yake bari amma kuma ya yaki a kai ko ba kai ke faruwa ba to an samu shi za su ce ai da ni aka kira sunan shi amma shi ko dan zina koyewa ce ba a san aji da dangin uwan da dangin uban ba wanda yake san aji an fahimta ita yarinya da shi yara duk dangin shi ba wanda zai so a ce saboda wannan abin zai ba ta dangi gaba daya ina ba ta an bayyana to idan ka zo duniya sai ka zo kana koka kowa yana dariya to ran da za ka koma kuma abin da ake so zama kai kuma ka koma kana dariya su kuma wanda suka yi maka murna din nan suna dariya su zama suna kuka to an yi fanan kenan kowa ya rama kaga kai kana dariya su suna kuka suna kukan rabuwansu da kai kai kuma kana dariyan inda za ka koma makomanka
la hawla alaikum wa la quwwata ba tsoro ba ku tuntuɓe ina ba ta amfani da kaga nan kai ka zo kana kuka su suna dariya kuma yanzu kai ka bar su suna kuka kai kana dariya ai an rama kenan ba kare su da haka ake san dan adam ya zama a rayuwa. kada ya zama ranar da za ka koma ana dariya dama ka damu mutane an huta
Allah shi kare sai Allah ya ce وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود سيغا يهودا سنة سوى ليست النصارى على شيء أي سنة تعرف قوة فلما قوم فلما وقال النصارى سيغا النصارى سنة سوى ليست اليهود على شيء ثم يهودا وقوة فلما قوم فلما وهم يتلون الكتاب dukkan su kuma sun karanta ba a littafi dan suna karanta littafin dan manzuwa littafi a zalika lalle haka abin yake kada da zina la ya da wani da kaurin haka wani da suka zama su jahilai ne suke faɗi irin san fasin abin da su ma suka faɗa wato ma'ana shirkan maka ke ina ba ta amfani da la ya da wani su ne ake kiran su umiyina jahilai ke nan misal kaurin ne suna faɗa irin wannan zantukan wallahu ya kun da yau yau da kiyama lalle ubangiji zai yi hukunci a tsakanin ranar kiyama فيما كانوا فيه يختلفون أكثر الاستهزاء جاء kuma duka sun yi gaskiya ba yahudi yahuda sun yi gaskiya nasara sun saki hanya nasara sun yi gaskiya yahuda sun saki hanya me ya kamata da su da za su kama hanya na mai ita ce hanyar manzan Allah to kaga su su dama ba a shi da yahudi da nasara ina ba ta an bari da kaga ta hanyar da muka karanta ba kaga nan ayin ya ƙara fitar da al'amuran.
Ko? Yahudu da Nasara sun ce lanyar da kulli jannata illa makama huda a nasara. To yanzu ko ga shi wa qalat al yahudu laysat al nasara ala shay'a wa qalat al nasara laysat al yahudu ala shay'a.
Allah.
Wa ta amfanta.
Kaga a tabbacin cewa su su Nasara su Yahudawa suna zagin annabin Allah Isa ne alaihi Sun yi da annabin Allah Musa amma ba su yi da annabin Allah Isa. Kaga ba su da amfani. dole ka yi da annabi Musa kuma dole ka yi da annabi Isa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه وسادي خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man azzamu babu azzalimi ba wanda ya girma mun azzalimi sai dai irin shi ko sa'an shi
ina ba ta an fahimta inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man azlam babu azzalimi min ma mana masajid Allah wanda ya hana a shiga masallacin Allah an yi zakarar ya su a ambaci Allah a cikin masallacin Allah babu azzalimi kamar man ina ba ta an fahimta domin an gina masallaci ne na makuyar masallaci da zikir wa salata shi masallaci an gina shi ne dan a ambaci Allah sai sallah shi yasa ko cikiya ba ya masallaci wani ba zai yi ce ina cikiyar rakumina ko ina cikiyar agogona ko ina cikiyar mayana ba in ya miƙe ce ina cikiya sai wani a masallaci ya miƙe ce Allah ya sa ka ka gani shi ne amsa ina wata hankali annabi sai duk wanda ya tashi na ciki a masallaci to kai kuma ka miƙe ka ce Allah kada ya dawo maka da wannan abin da kake yi Allah a gida masallaci zai ci yawa ina wata hankali idan haka mutum ba zai ce ya yi sarfin shi ba ko ya yi da wani ko ya gani ko kuma an gani a tashi a masallacin a ce an tsintuwa ba a yi wannan in an yi tsintuwa sai a ba a jiman masallaci kai kuma in ka zo kana jima sai ka zo don hadiman masallaci ina ba ta hankali da su kuma hadiman masallaci su san yadda za su yi su tuntuɓa ba a cikin masallaci amma a yi sallah mutum ya tashi sai yana cikiya wani ya zo don manzan Allah a masallaci ya tashi a masallaci yana cikin rakumar shi Allah ya annabi ya ce kada Allah ya dawo maka da ita. La rahmatullahu kaga magana ya kare sai ko to babu asali kaman wanda zai hana ambatan Allah a masallacin a masallacin ma ina ba ta hankali wani gun za ka ga irin wannan wa man azlamu mimman yftara ala allahi khasiba ko babu asali ne ta wanda zai kirkiri ƙarya ya dingina ma Allah wa man azlamu mimman zikra bi ayati rabbihi duka za ka gani azzalimi azza man azalimi man kazzaba ala Allah to Allah shi kare mu da yin ƙarya mu gina ma wata a fi haraji a kuma ya zama suna gaggawa wajen ganin cewa sun rushe masallacin ulai ka kaga wannan ma kana da wani da kula da be zai yi ba be yi ba ba zai aminta ba ba zai yi a ba shi masallacin ba ba sai suna masu karfin da kai lahu biyuna ya wannan suna da kaskanci a nan duniya wannan fi ajiyar kuma na yi a bamun abin suna da azaba ina ba ta amfani wasu malamai suka ce wannan aya ya sauka ne a lokacin sulhu hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubi shi da maka kamar yadda take annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce babu azali kamar wanda zai hana shi da ambaci Allah dan an je san an je umara abin da ake yi sallah ne sai mene sai zikiri tafiya ne لبيك اللهم لبيك ina ba ta amfani ta ambatan masali sai ziki sai sallah shi ne abin da ake to annan sallah ne sallam da ya zo a hudaybiya hudaybiya kafirai suka ce ba zai shiga ba ba zai shiga ba sai ya koma sai ya gari wasu malamai kuma suka ce a'a wannan ayin ta sauka ne a yahudawa lokacin da suka hana musulmai shiga baiti mukaddis suka kuma yi burin su rushe ta ina ba ta amfani da to kun ga nan wasu malamai suka ce an saukar da ita saboda hudaybiya ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai shiga makka da nufin yin umara kafiran nan suka yi kaga abin da suke nufi suna son su rushe addinin ne gaba na to duk lokacin da aka ce an hana manzon Allah an kange shi aka ce yau sun yi galaba a kan haka me aka yi an rushe addini ina ba ta hankali da Allah ya ba mu da zalunci ulai kama kana lahu an yi lahu da hadina wannan shine malamin suka ce to kamar yaya za a bar mishi ya shiga an gane ko kace ai in ma za a bari ana maganar a baitul muqaddas to kada a yi bari su shiga sai suna kaskantattu ko suna masu yin sujjada lawan duniya ne su wannan masu hana mutane shiga ɗakin Allah da ambatan ubangiji suna da kaskanci a nan duniya wala hum bil ayati azabun azim kuma da ya suna da azabar da kake kun da Allah ya ba mu da shi da wannan da gare mu Allah ya bi mu Allah ya shi
الحمد لله